الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي شابكوي قوتن سفر شكرة dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijiriya wanda ya dace da hudu ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na wannan littafin sai bukhari muna babin innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitan kamar za mu tashi ne a hadisin yaqub bin ibrahim ko قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن عليّة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال قال انس بن مالك رضي الله عنه ما كان لنا خمر غير فضي فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا إذ جاء رجل فقال وهل بلغكم الخبر فقالوا وما ذاك قال حرمت الخمر قالوا أحرق هذه القلال يا أنس قال فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل حديث يعقوب بن إبراهيم الدورقي ما لم إمام البخاري أو أن حديث دقا ما لم مسشكما ابن أولية شيني إسماعيل ابن إبراهيم a ibn ulayya ulayya din mahaifiyarsa ce akan ce ibnu fulana dan gidan wanci kamar yadda ake cewa dan gidan wani to shi wannan ibrahim ibn ulayya da ake fada mahaifiyarsa ce amma sunan babansa ismail ibnu ibrahim ibnu ulayya afwan Ismail sunansa Ibn Ibrahim Ibn Ulayya daga Abdulaziz Ibn Suhaib Al-Bunani Al-Basri mutumin Basra kala Anas bin Malik Anas dan Malik ya faɗa kamar yadda ya rawaito daga gare shi ma kana lana khamrun ghairu fadihikum mu ada ba mu da wata giya da ake sha in ba wata giya da ake ce da shi ake ce da ita alfadikh ba alfadikh bi kasr al-dad fadikh sunan giya ne dafa ta ake a tafasa ta sai ta bararraka sai a rinka sha yace hadha alladhi tusammunahu alfadikh fa inni laqa'imun asqi aba talha wa tarana ina tsaye ina shayar da abu talhata al'ansari zai bin sahal al'ansari a mijin mahaifiyar anas ɗin kenan shi ne alaƙar cewa ina shayar da shi mijin mahaifiyarsa ne shi abu talha wa fulanan wa fulanan da wane da wane a riwayar imam muslim a tare da shi akwai abu dujana abu dujana da suhail ibn baida da abu ubaida da ubayu ibn kab da mu'azu ibn jabal da abu ayyub al-ansari sai ga wani mutum ba a faɗi sunansa ba sai ya zo wato da suna shan giyar kafin a haramta shan giya ɗin kenan tunda da babin yana magana ne akan haramcin shan giya sai ce wa hal balaga kumul khabar labari ya zo muku qalu wa ma wani labarin qala hurimat al khamr yace ai an haramta shan giya ku ba ku sani ba kai anas kana ta ba mutane giya suna ta sha baka san Allah ya haramta shan giya ba ai harama Allah ta'ala ala lisani rasuli sallallahu alaihi wasallam Allah ya haramta shan giya a harshen annabi tun daga wannan lokacin tun daga wannan lokacin giya ta zama haramun wanda ya sha ta ya zama ya aikata laifi babba an haramta sai suka ce a ahrik to a zubar da a zubar da wannan giyar kamar umarni ne na tunda an ji labarin giya haramun ne an haramta ta to a zubar da ita take su damun aiki da cikawa ne kawai a zubar da ita aka balbalar da ita aka zubar da giya ta bin wato ƙasa aka samu kilal tulaye na giya ɗin tulu-tulu na giya ɗin duk aka aka zubar kamar yadda ake anas ya ba da labari shi ne ahari hadihil kilal ya anas a zubar da su waɗannan tulaye na giya ya kai anas khilal su ne jirar kenan abinda ake wato zuba giyan a ciki ana suke cewa fa ma sa'alu anha wala raja'uha ba'da khabarin rajul basu su waɗannan basu sake tambaya su yi tambaya akan hukuncin giya ko kuma su koma su bibici wannan magana da wannan bawan Allah ya kawo musu ba har abada kawai tunda wani ya zo ya gaya musu an haramta shan giya kenan kawai daga nan suka daina wato shan giya wannan yana nuna mana cewa ashe khabar wahid labarin mutum daya ana iya karbansa a dogara kuma da shi kuma aiki da shi matukar mutumin nan amintacce ne yardajje ne raddi ne ga waɗanda suke cewa ba a karban khabar wahid ba a karɓar labarin mutum ɗaya kunga ai mutum ɗaya ne zo tarar da jama'a suna shan giya ya ce ai an haramta kuma suka hannu kamar yadda a canjin alƙibla ma ai mutum ɗaya ne ya zo ba su labari a suna sallah a madina a ƙuba suna cinyin sallan asuba sai ya kwalla kira yake cewa ya ko mutane ba ku san ba an canja alƙibla ku ko kuna kallon wani guri suna cikin sallah suka juya suka canja alƙiblar wannan yana nuna ashe mutum ɗaya amintacce in ya ba da labari kenan za a karɓi za a karɓi riwayarsa za a karɓi zancensa ba za a ce dole sai sun zama biyu ko uku ko hudu ko kaza ba wannan ba laifi ba ne za a iya karɓa kuma wannan yana nuna mana lallai giya haramun ce kenan me yasa aka haramta ta saboda bugar wadda take yi illatu tahrimul al-khamr al-iskar illar haramcin shan giya shine bugarwa to duk kuma wani abin da yake bugarwa ko da ba giyan bane a zahiri inda yana bugarwa mutane suna sha su bugu to hukuncin sa hukuncin giya ne shi ma ya zama haramun saboda abubuwa da mutane suke yi na zamani don su ɗauke kansu kewa su bugu kamar hayaki da ake sha ko wiwi kaga shi ma na bugarwa to shi ma hukuncinsu ɗaya da duk wani abin da za a iya sha ya bugar sunansa haramun alhamru ma khamar al'aqli قال حدثنا الصدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر قال صبح أناس غداة أحد الخمر فقتلوا من يومهم جميعا شهداء وذلك قبل تحريمها صدقة من الفضل المروزي يتي ابن عيينة شين سفيان كنن يا زنتد مودة عمرو ابن دينار daga jabir bin abdullahi al'ansari ya ce mutane sun wayi gari a lokacin da aka yi yakin uhud a shekara ta uku sun wayi gari da giya a cikin cikinsu sun je yaƙi cikinsu a cike fal da giya kuma abin mamaki a yaƙin aka kashe su suka mutu da wannan ruwan giyan a cikin cikinsu da wannan ruwan giyan a cikin cikinsu aka kashe su a lokacin sun sha giyan ne ba a haramta ta ba shi ne ce wa zalika kabla ta harimiha kafin a haramta ta to wannan ya za a yi da wannan matsalar sahabbai suka shiga damuwa kwarai da gaske cewa yau ga wasu an bayan an haramta giya din kenan to ya za mu yi da 'yan uwanmu da suka je yaƙi suka mutu da ruwan giyan ma a cikin cikinsu aka binne su a kabari shine Allah ya saukar da laisa alal ladina amanu wa amilu salihati junahun fi ma ta'imu idza mattaqaw babu laifi ga waɗanda suka yi imani suka aiki na ƙwarai a dangane da abin da suka ci matukar suna da tsoron Allah ko abin da suka sha to ai lokacin Allah bai haramta ba a sha so ba laifi ba ne a gare su a tunda Allah bai haramta musu su sha giyan ba a lokacin da ya haramta ne su sha suka sha to kaga sun tafi da laifi a kansu ina fata ana fahimta to Allah Allah ya ganar da mu قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى وابن إدريس عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير إبراهيم إسحاق بن إبراهيم shine Ishaq ibn Rahuya Ishaq ibn Rahuya Al-Hanzali yace akhbarana Isa shine ibn Yunus ibn Abi Ishaq as-Sabi'i da kuma ibn Idris shine Abdullahi al-Audi mutumin Kufa ne da shi da Isa bin Yunus dukansu mutanen Kufa ne daga abi hayyan abi hayyan yahya ibn yazid at-taymi yahya ibn yazid at-taymi daga imam sha'abi shine amir ibn shirahil amir amir ibn shirahil daga ibn umar Allah ya yarda da shi yace samaitu umar ala al-minbari ko ala minbarin nabi sallallahu alaihi wasallam naji sayyidina umar akan mumbarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa amma ba'du bayan haka ya ku mutane yana yi wa mutane nasiha kenan yace innahu nazala tahrimul khamr Allah ya saukar da haramcin shan giya ana maimaita mana wannan musulmi dan mu sani cewa ba mu ba giya musulmi babu shi ba giya babu shi ba shan giya giya haramun ce kuma ana yin giya ne da abubuwa kamar haka a wancan lokaci a wannan lokacin kuma za a iya samun wasu abubuwan da za a yi giya da su ba wannan ɗan bola Allah ga sunan akwai giya ta inabi akwai giya ta dabino akwai giya da ake yin ta ta zuma akwai wanda ake da alkama duk wannan abubuwa ne da ake yin giya da su giyar inabi giyar dabino giyar zuma da kuma alkama alhinta wa sha'ir da nau'i ne na alkama bayani ne wannan na abin da ake yin giya a wancan lokaci walaisa lil hasri ba wai ana so a ce mana duk giyar da ba a yi ta da wannan ba to ba ta zama giya ba a'a a wancan lokacin ne mu yanzu ai akwai ta dawa akwai giyar da ake ta dawa akwai giyar da ake ta masara ko ba ka bane akwai wanda ake a kamfanoni na zamani dama abin da ake bukata shine bugarwa shi yasa yace wal khamru ma khamara al aqla giya ita ce duk abin da ya rufe hankali khamara al aqla satara al aqla ghatta al aqla duk abin da ya rufe hankali mutum ya zama bai da hankali a lokacin to shikenan ya shiga maye kenan ya shiga maye kenan yanzu kaga kwayoyi sun shiga kwayoyi da ake sha da zai rufe wa mutum hankali da tsirai da ake amfani da su da irin su ganye irin na wiwi da ake sha kaga ganye ne za a je a kona shi a zuki hayakin abubu duk wannan sunan sagiya babu cin karo tsakanin magana ibn umar da ya ce ana yin giya da wannan da kuma yin giya da ake da wasu abubuwan wato na zamani to wannan kenan sai kuma babi na gaba da malayin kawo fadin allah laisa alallazina amanu wa amilu salihati junahum fi ma ta'imu idan mattaqau har izuwa ƙarshe wadda mun fara yin bayani a kansa yana da alaƙa da wannan akan ce da wato juna a larabci ana nufin ism laisa alallazina amanu wato wa amil salihati junahun kamar ka ce laisa alallazina amanu wa amil salihati ism fala junaha alaikum fala isma alaikum babu laifi Allah yana kore laifi ne fi ma fahimu dangane da abin da wato suka ci a larabci ko in ce yaren qur'ani yakan yi amfani da kalmar ta'ima yana nufin shariba an gane ko um, akan ce ta'imtu ta'ama wa sharaba a larabci ta'imtu ta'ama wa sharab kai amfani da kalmar ta'ima ka ce fahimtu na ci abinci wa sharaba da abin sha kamar kana nufin ka sha abin sha kenan to laisa ala alladhina amanu wa amilu salihati junahun fima ta'imu kenan zamu iya fassara shi fima sharibu ba su da laifi dangane da abin da suka sha a lokacin da ba a haramta shi ba abu yakan zama laifi ne in an haramta a sha shi ko a ci shi idan mattaqau idan sun ji tsoron Allah ko sun kiyaye abin da aka haramta din har zuwa faɗin sa wallahu yuhibbu almuslimin Allah yana son masu kyautatawa Allah samu cikin masu kyautatawa masu bin Allah su ne masu kyautatawa masu da'awa Allah da umarninsa su hannu da abin da Allah ya hana su kuma ainihin wato بأمرني ده الله يشيء قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس أن الخمر التي أهريقت الفضيخ وزادني محمد عن أبي النعمان قال كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم الخمر فأمر مناديا فنادى فقال أبو طلحة اخرج فانظر ما هذا الصوت قال فخرجت فقلت هذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت فقال لي اذهب فأحرقها قال فخرجت فجرت في سكك المدينة قال وكانت خمرهم يومئذ الفضيخة فقال بعض القوم قتل قوم وهي في بطونهم قال فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا حديث أبو النعمان شين محمد بن الفضل السدوسي مالم إمام البخاري أنا ترشي عارم أنا ترشي عارم أبو النعمان دقى حماد بن زيد آه آه حماد بن زيد بن درهم كان ودى كاكنس درهم كي ترشي الجهضمي daga sabit shine ibnu aslam al-bunani ana ce da shi sabitul bunani daga anas dan malik sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya zo madina yana da shekara goma mahaifiyarsa ta kai shi wajen annabi shi anas ta ce gashi nan ya taimaka hidima ya taima hidima so anas sai ya zama yaron gidan annabi ne mai yi wa manzan allah ne hidima a aikace-aikace na gida da sauran abubuwa na bukatu na annabi sai anas ya zama shi yake aka ce tun da suke da annabi manzon Allah sallama bai taɓa masa faɗa ya ce me yasa kai kaza ko me yasa ba kai kaza ba saboda tsabar iya bin annabi da ana suke da shi radiyallahu anhu kuma malamai suka ce to wannan yana nuna haƙurin annabi da mu'amala da mutane da kuma shi kuma takatsantsan anas din don inda ya yi laifin da ya kamata a yi masa fada wala Allah annaba bai zai kyale shi ya yi kuskure bai masa gyara ba so ya nuna kwarewarsa to kuma wannan kaga a dunkule yana nuna mana duk wanda zai zo yana zagin anas ko yana sukan anas ko ma a jahilcinsa yana cewa anas ba sahabi ba ne ya nuna kwata-kwata baya karatu kuma bai kamata shiga layin malamai ba wannan wani abu ne mutawatiri sananne ne duk duniya ina jin yaro karami ma da bai je makaranta ba ya san Anas a Malik ana cewa Anas sahabi ne amma yanzu mutum dan bid'a daga cikin yan bid'o'i da ake da su ya fito ya yi bayani ya ce wai Anas ba sahabi bane ya zazzage shi ma ya ci mutuncinsa ko me masa uku mutumin da tun yana yaro bai balaga ba aka kawo shi gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa hidima yayi masa yanzu ba za ka iya irga iya hadisin da za ka gana ci an Anas bin Malikin ba irin wannan abu da yake ya shahara kawai mutum mutum ya zo ya yi molanka mutum ya rinka tona kansa asiri akwai abin da bai kamata mutum ya faɗe shi ba dan duk wanda yake adina karatu karamin karatu na addini ya san cewa wannan cikakkiyar hauka ce da rashin hankali so anas an malik sahabin annabi ne kuma mai daraja kuma mai matsayi ko ba a muku bayanin komai ba ma a kansa kawai hadisan da ya ruwaito yanzu duk hadisan da suka zo a duniya an anas ibn malik ƙarya ne a ce wai kwata-kwata babu wani sahabi wai anas bai yi wa annabi hidima ba bai yi ba Allah ya sauye shi sa kullum mun zo kan sahabban muke bayanin su saboda ya shiga cikin kwakwalwar mutane su san akwai su akwai sahabban akwai su kuma suna da daraja da matsayi Anas ibn Malik yace annal khamra allati uhriqat wato giyar da aka zubar kan nan wanda dazu muka faɗa ita ce al-fadhihu kamar da muka yi bayani sunanta kenan ya ce wa zada ne muhammadun an abin nu'man muhammad ya ƙara bayani muhammad ibn salam kenan ba akwai wani muhammad ibn yahya az-zuhuli ba shi ba ya ce ya ƙara mun bayani cewa daga abin noman ko ƙala ai anas kuntu saƙil ƙaumi anas ya ce ni na ke shayar da mutane a lokacin da aka saukar da haramcin giyan a gidan abu talhata al'ansari na gaya muku abu talha mijin mahaifiyar anas ba shi ne babansa ba amma dai bayan babansa ya rasu ya rabu da mahaifiyarsa abu talha ya aure ta da haka yaro ne mai hidima kwarai da gaske tunda kamar babansa ne yayi yayi baki ya zo ya dauki giya yana ta ba su suna sha kafin a haramta shan giya ya ce fa nazala tahrimul khamr kawai fuji'atan sai ga haramcin shan giya ya sauka sai annabi umarni ya nemi wani mai kira fa'amaran nabiyu sallallahu alaihi wasallama munadiyan ba a faɗi sunansa ba wani ne aka ce kawai fanada annabi ya ce ka shiga madina ka je ka yi shela duk ka je ka gaya musu a lokacin ba waya ba wula speaker ba waye ba waye kawai da ƙarfi yake biya na ta faɗa wannan abin ya faru ne a shekara ta takwas bayan annabi ya hijira shekara ta takwas kaga kenan wajen ƙarshe-ƙarshe ma kenan kamar yadda ya zo a riwayar ibn abbas a riwayar imamu ahmad um, ya yi kiraye shela cewa ga saƙon annabi sallallahu alaihi wasallama an hana shan giya abu talha ya ce ukhruj fanzur ma hada saut sai abu talha ya ce wa anas fita ka je ka duba wani sauti ne nake ji wannan a lokacin suna cikin shan giyar maza je ka duba sautin waye yana fita sai ya ga wanda yake shelan yana bayani ai annabi ya ce kada a sha giya an haramta annabi ya ce fa kharajtu sai na fita fa qultu hada munadin yunadi ala inna al-amra qad hurrimat yake ga Abu Talha to ga mai kira nan fa yazo yana cewa an fa haramta shan giya harramaha Allah ala lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam take kawai abu talha ya ce to je ka maza ka ɗauki tulun giyan ka je ka zubar ba cewa suke ba cewa a sai mun je wajen annabi mun tambaye shi gaskiya ne ko ba gaskiya bane a waye wannan mu ba mu yadda da shi ba a a su akwai aminci akwai yadda akwai girmama juna kuma daman su wasan ƙarya waye wasan ta ba mu ne yanzu da al'amuran suka lalace komi ma sai an yi ƙarya a ciki komi da abin duniya da na addini ma komai sai an yi ƙarya kawai mutum zai duba me maslasa kawai ya buga ƙaryar ya wuce abinsa to akwai aminci a lokacin wannan dai yana da da ƙarfafa mana karɓan khabarul wahid zancen mutum ɗaya amintacce ya zo ya ba da labari za a karɓa a sahabat kullum udul kuma sahabbai dukansu adilai ne so sun ba da labari sai a karɓa shikenan ya ce je ka zubar kamar yadda muka karanta da ku ya ce aka zubar da giyan nan fajarat fi sikakil madina giya yi ta kwaranya a kwararo-kwararo shi ne sikak sikak turuk turukil madina duk garin duk inda gidan da yake akwai sauran giya kawai sai dai a zo kofar gida kawai a zubar da shi ita zubewa ita zubewa ita zubewa ita har gudu giyaye ta yi a kwararo kwararo saboda tsabar yawanta a cikin gidajen mutane wa kanar khamruhum yawma idan al-fadih giyan su a wancan lokacin ita ce wannan fadih din qala qaumun qala ba'd al-qaumi wasu mutane suka ce a cikin sahabbai kutila qaumun wahiya fi butunihim kai amma ba kashe wasu mutane cikin sahabbai an kashe su a yaƙi giya fa tana cikin cikinsu wannan abin da yake nunawa wannan abin da yake nunawa cewa sun yi haƙuri ƙwarai da gaske sun fa saba da giyan nan suna mu'amala da ita aka haramta ta kaga mu da dan sauki mu ba mu ma sha ta ba mu ma fara shan ta ba tashi muka yi muka ga an haramta ta wato akwai wahala kwarai da gaske abinda ka saba kana mu'amala da shi a ce ma ka daina mu'amala da shi wannan yake nuna mana karfin imanin sahabban nan suna da imani suna da takawa kuma ba a samu bayanin wani wanda ya taurin kai ya ce shi fa bai yadda ba kowa bai yi tun daga nan giya ta zamanto haram suka guje ta mu kuma yanzu muke auno ta tirela tirela muke da kamfanoninta har ma musulmi ya je ya sa hannun jarinsa a kamfanin giya duk da wannan bayani na haramun ne a sha haramun ne a sha amma musulmi zai je ya ɗauki kuɗinsa miliyoyi ya zuba a kamfanin giya yanzu kamfanonin nan na giya da suke buga giya idan an gaya maka masu hannun jari a cikin musulmi za ka ɗora hannu a ka ko mutum ya ba da gidansa ana sai da giya ka gina gida ka bayar da shi haya 'yan giya su karɓa su sai da giya kuma ka zo masallaci ka shiga sahu ka ce kai ma cikin 'yan uwa kake ba korarka ne ba amma dai akwai akwai tufka da warwara a cikin al'amura yanzu gidajen da ake na sha faɗa a karatu yanzu gidaje da ake sai da giya galiban a garin nan gidajen haya ne galiban akwai nasu ɗin na su kafaran amma gidajen da ake sayar da giyan nan da shagunan da ake sayar da giya a garin nan galiban na musulmi ne mutum ne zai je zuba miliyoyin kuɗi ya gina gidaje a sabon gari a ina ne a ina ne ya je wa ba wa kafirai haya su auno giya su buɗe shagunan suna sayarwa su ɗebo mata karuwai su kama musu dakuna ana biyan su haya a shekara miliyan kaza ko dubu ɗari kaza yana kwanci a gida kuma yana cewa Allah ya samu cika da imani to kaga akwai tukwa da warwara ya kamata mutum musulmi ya san cewa shi musulmi ne akwai wato no going areas akwai wuraren da fa ba a zuwa inda kai musulmi ne to ba a kaza wannan haramun ne to sai ka daina yi amma ba wai duk abin da ya shafi samun kuɗi ba haram a kai ba akwai waɗanda in dai za a samu kuɗi to ba magana haram a cikin sha'aninsu in dai akwai kuɗi ko in za a samu mulki to ba haram to wannan kuma kaga a fatu'minuna bi ba'dil kitab ne wa takfuruna bi ba'd ku imani da wani bangare na ƙura'ani ku kafirce wa wani ɓangare su kam sahabbai da ana cewa an haramta giya ɓarar da ita suka yi ta yi gabaki ɗaya yan hizba suna ba da labari yadda ake shigo da giya suna faɗa cewa wallahi malam galiban tirelolin da suke yi da giyan suna kawo su dole musulmi ne direban musulmi karen motar giyar musulmi a ji a ɗauka a kai musu har yawan har gobe tirela-tirela yadda ake shigo da coca-cola da fanta da sprite haka ake shigo da giya kuma masu motocin musulmi ne kawai neman kuɗi manufarsu shine mai ya samu kuɗi inda zai samu kuɗi kawai bukatarsa ta biya to za ka tara kuɗi za ka yi bayani ranar da ka tsaya gaban Allah ana tambayan ka duk nerar da ka tara yaya ka same ta lokacin za ka yi bayani za ka cize yatsa za ka yi dana sani kuma da su suke ake manuba da yaya za a shigo da ita a ɓoye wani lokacin sai a zubo giyar sai a zuba mata buhunan wato a kanta sai a zuba buhunan dusa da trailer ta zo sai ga trailer ce buhun dusa ne a ciki ashe kasan gaba ɗaya katan ɗin giya ne a ciki wannan a jihohin da aka haramta ko aka hana sai da giyar kenan wannan a magance kenan ba amma in ka shiga jihohin kuma za ka ga akwai shagunan kuma ba a zo a kama su an ce ba a sai da giya ba a shan giya kamar yanzu kano an ce ba a sai da giya ba a yadda a sai da giya ba a kano amma kuma in ka shiga kasuwanni na wurin yan giyan za ka ga shagunan giyan kuma a buɗe ba kuma ɗan sandan da ya isa ya je ya hana su sai da giyansu ko shan giyansu da sauransu so wannan shi ke nuna mana haɗarin shugabanci duk wanda ya jagoranci al'umma ya zama shugaban mutane to lalle ya sani akwai tambayoyin da zai ba da amsa a wajen Allah ranar tashin alkiyama saboda nauyinsa ne ya hana in ku ya sani yana da labari an gaya masa ko kuma ya san labarin ya bari saboda wata manufa to zai je ba da jawabi a gaban Allah an kawo kukan waɗanda aka kashe su da giya a cikin cikin su Allah ya saukar da laisa allazina amanu wa amilus salihati junahum fi ma ta'imu kamar yadda muka yi wato bayani a a baya wannan babu laifi dangane da abin da suka ci ko suka sha tunda Allah ya haramta a yanzu daga baya Allah ya haramta sai kuma babi na gaba la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum shi kuma bin diddigi da kwakwaf-kwakwaf da yawan tambayoyi akan abin da bai kamata ba shi ma wani babi ne a musulunci da ba a son sa a tone-tone da tambaye-tambaye mutum zai je tambayo abin da zai jawo masa mushkila ya ce la tas'alu an ashiya ai ku daina tambayan annabi sallallahu alaihi sallama akan abubuwan da in tubda lakum in suka bayyana gare ku in tubda lakum in abun suka bayyana a gare ku ta su'ukum to fa abun zai bata muku za ku ji ba daɗi mana lokacin da Allah yake saukar da alƙur'ani manzon Allah yana raye da ku um, kuka tambaye shi wani abun da watakila ba ku tambaya ba shiru amma in aka bayyana muku abin kuma zai iya cutar da ku ko kuma wato ya jefa ku cikin kunci zai iya yiwa ta dalilin tambayan da kuka masa a ɗora muku wani nauyi da da ba a ɗora muku ba sai ku fada cikin ashada'id cikin kunci bitaksiri fi ada'iha ta wajen tauye hakkin Allah wajen sauke wannan nauyi ayar ba tana hana tambaya bane addini akwai ayar kun fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun ku taimaki ahlu ku tambayi ahlu zikiri masu ilimi idan ba ku da ilimi ba ku sani ba to kaga wannan an ce ayi tambaya tambaya ta kwakwab tambayar da ba ta da amfani ake nufi wanda za mu karanta ku gani abinda annabi zai ce qala haddathana sallallahu alaihi wasallam haddathana munzir bin al-walid ibn abdurrahman al-jarudi qala haddathana abi qala haddathana shuba an musa ibn anas an anas رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين فقال رجل من أبي قال فلان فنزلت هذه الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوكم رواه النضر وروح بن عبادة عن شعبة يتي أنكرن تدمو حدثنا wannan kaga bil jam'i ne sun koya mana sun karantar da mu kenan bukhari ba shi kadai ba yaji wannan riwayar munzir ibn al-walid ibn abdurrahman al-jarudi mutumin basra ne al-abdi kenan qala hadathana abi yace babana ya gaya mishi ne al-walid shi kuma yace shuba ibn al-hajjaj al-ataki ya zantar da shi daga musa ibn anas an abihi daga babansa anas shine dan malik ya ce wata rana annabi ya yi wata huduba khatabar sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qat annabi ya yi wata hudubar da ban taba jin irin ta ba kwata kwata ya yi hudubar saboda wani sababi saboda wani dalili sai aka ji annabi yana cewa lau ta'lamuna ma alamu da kun san abinda na sani na girman Allah da kun san abinda na sani na tsananin ukubar Allah jama'a annabi yake faɗa da kun san Allah yanda annabi ya san Allah da girmansa kuma da kun san yanda manzon Allah ya san tsananin azaba da ukuba da Allah ya tanadar wanda suka saba masa da kun san yanayin alkiyama wannan abubuwan guda uku haka ake fassara lau ta'lamuna ma a'lamu da kun san girman Allah da yadda ake girmama shi azamatullah da kun san shiddatu azabihi tsananin azabar Allah din bi ahlil jara'im da kuma kun san ahwalul qiyama wannan abun guda uku da kun sani irin yadda annabi ya sani to la dahiktum qalilan la dahiktum qalilan to da wallahi dariyar ku kadan ce shi yasa ai iya iya dariyar da manzon Allah yake yi da ai arwaito ta ai saboda sanin waɗannan abubuwan da ya sani na ubangiji tabaraka ta'ala baya barin sai saki jiki yayi ta dariya kullum saboda ko ya zo zai yi sai tuna wannan abu amma ni da kai tunda bamu sani ba za mu saki jiki mu yi abin da za mu yi duk lokacin da mutum bai san abu ba shi kenan zai je aikata abin da zai kai shi ga halaka zai kai shi zai aikata abin da zai kai shi ga halaka ya ce wallahi da dariyar ku kaɗan ne kuma wala bakaitun kasira da kun yi kuka da yawa za ku yi ta kuka lokacin da ya gaya wa sahabbai wannan hadisin fa ghatta ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wujuhahum lahum khanin sahabban annabi suka rufe suka rufe fuskokin su yana yin wannan bayanin kawai sai suka rufe fuskokin su suka yi ta kuka shine walahum khanin yana ce khanin a larabci sautun murtafi min al-anf buka kuka sauti ne da zai fito madaukakin sauti ana kuka har hanci yana amsawa tare da gunna shine khanin qala rajulun sai wani mutum ya ce shine abdullahi ibn huzafa ko kuma qais ibn huzafa ko kharija ibn huzafa duk iyayensu daya amma ba a gane waye ne ya faɗa ba a cikinsu amma ɗaya ne daga cikinsu ana sukansa akan mu akan mahaifin shi wannan mutumin abdullahi ibn huzafa sahami ko kuma dan uwansa qais ibn huzafa ko kuma kharija ibn huzafa sai ya tambayi annabi ya ce wai waye babana ne yana so a yi masa bayani akan mahaifinsa tunda ana sukansa a kai eh sai baban sai manzo Allah sai ya ce da shi fulan babanka shine huzafa ya gaya masa to shine Allah tabaraka wa ta'ala sai saukar da wannan aya la tasalu an ashiya'a ku daina yin tambaya akan abubuwa shine ashiya in tubda lakum tasu'ukum wanda in an yi muku bayani abin zai bakanta muku yanzu shi sukansa ake akan wannan mutumin babansu ne ana sukansu bayan ya mutu to asiri a rufe me na zuwa ka zo gurin annabi ka tambaya kuma ya baka amsar a gaban mutane kuma bakin cikin abin ya zo ya dame ka da ka shiru baka tambaya ba da yafi tunda dai ya riga ya wuce kaga an shiga ibtilai an shiga jaraba to wannan yana ba mu a matsayin misali ne guda irin ɗabi'a ta mutane da da suke yi mutum ya rinka kwakwale kwakwale abinda bai zama larura ba bai zama dole ba bai da alaka da farilla ko sunna ko wajibi ko waye mutum sai ya ce sai ya je ya kwakwalo shi ya ya tambayo ba amfani imam muslim ya fada wannan hadisin shi ma a cikin sayin sa imam turmizi ma ya fito da shi a cikin abin nan sa yace rawahu rawh bin ubada rawh ibn ubada ya rawaito shi daga shuba ibn hajjaj da isnadin sa a wata riwaya takura wa annabi aka yi salasan da tambayoyi kamar yadda anas ya faɗa suka matsanta manzan Allah da tambayoyi annabi sai ran sai ɓaci sai hau mumbari ya ce la tas'aluni al-yawma an shay'in illa bayyantuhu lakum duk abin da ma za ku tambaye ni ku je ku tambaye ni ko me za ku tambaye ni sai na gaya muku ya ce ku tambaya sai na yi muku bayani kawai sai sahabbai suka tsorita saboda yanayin yanayin da annabi ya musu wannan maganar akwai bacin rai a tattare da shi fa ashfaqa sahaba cewa lalle wani abu ne zai faru anas ya ce na rinka juyawa ina dubawa dama da hagu sai na ga duk gaba ɗayansu sun sunkuye kai suna ta kuka saboda an yi wa annabi wani abin da ransa ya ɓaci suna ta kuka suna ta kuka ya ce akwai wani mutum da ake kiransa ba da sunan babansa ba yuda'a li ghairi abihi wannan wani aka ce ba a faɗi sunan mutumin ba sai ce ya annabin Allah wai waye babana sai annabi ce babanka shi ne wani annabi yana faɗin wannan sai na umar ya tashi miƙe ya ce alhamdulillah radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasulan kaza kaza da sauransu a wannan riwayar ana tuhumar wane ba ubansa ba ne kamar a ce ana tuhumar wane ba dan wane ba ne ana suka wane ba dan wane ba ne kuma abin yana damun shi wane da aka sai ya tambaya ya rasulullahi wai ni kam wai wane ne asalin ubana ne sai annabi ya ce babanka shine wane sai ya tabbatar da wane ɗan baban shi ne duk da ana yaɗawa cewa ba ubansa ba ne ba ta hanyarsa aka same shi ba annabi ya kore wannan shakka shi ne sai na umar yake cewa mun gode wa Allah kuma mun yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne aikakke daga Allah yace muna neman Allah ya tsare mu min sharril fitani daga sharrin fitintanu na zamani ka duk wannan tun a wancan lokacin to zai iya yiwa kuma wataƙila ba baban nasa ba ne ha to kuma sai annabi ya faɗa zai iya yiwa ba babansa ba ne sai ya je ya faɗi wani to kaga in ya faɗi wani ya ce wane ne kuma ba babansa ba ne to zai shiga damuwa ashe shi mahaifiyarsa ta same shi ta hanya wacce cike ba ta da kyau wannan abin yana faruwa kwanaki wani bawan Allah ya kira ne yake cewa shi yau fa ya girma shekarunsa sun kai munzali ya yi karatuwa ya je jami'a ya da ce ƙur'ani ya yi kaza ya kaza amma gaskiya shi bai fasan ubansa ba shi bai taɓa ganin babansa ba kuma bai taɓa ganin wani dangin babansa ba ko wani ɗan uwansa ta uba ya ce ya yi ya yi ya tambayi mahaifiyarsa ba ta fa gaya mai waye ubansa ba kullum kwana-kwana take ta masa ɓoyewa take shi fa abun nan yana damunsa shi fa gaskiya sai an gaya masa ubansa ita kuma uwar ta ki fada wanda take aure kuma ya gaya masa cewa ni ba ubanka ba ne ya ce daga ƙarshe dai ya samu labari kishin-kishin a ɓoye cewa fa uwarsa ta yi wasanni a da ta yi wasanni a da ta je ta yi abubuwa na rashin kyautawa a can aka je aka samo shi can aka je aka samo shi amma shi yana so ya ta tabbatar masa to ya za ta tabbatar masa ya girma ya samu matsayi ya kaza sauran to kaga irin wannan wani lokacin gwanda ma kai shiru kawai ka ci gaba da rayuwar a haka ka ɗauka kawai babanka ya ɓata shikenan in kuma ta maka bayani to in ta maka bayanin aka gaya maka magana ba ta da daɗi har duniya ta tashi kana cikin baƙin ciki so yana faruwa akan kallawo har yau har gobe yana faruwa wani ya kira ni daga wata ƙasa ba Najeriya ba shi ma shekaran jiya wani kes makamanci wannan yana son yarinya suna tunanin za a yi aure ya aka yi aka yi ba ba ne har ta tsallaka ta je ta yi wani abin har ta ɗauki ciki har ta haihu bayan ta haihu kuma ta sake dawowa kuma ta ce wai da Allah ya yi haƙuri su zo su yi aure shi ne ya ce wai sai ya yi fatawa sai ya bugo ya tambaya na ce yanzu haƙuri ta baka ko Allah ta ba haƙuri cewa ta saba Allah ya ce a shi dai kawai ta ce masa ya haƙuri kawai su zo su yi aure da shi na ce to idan fatawa ce a addini dan mace ta yi zina har ta haihu kuma ba ta haihu ba duk je sunansa zina da wacce ta yi zina ta haihu da wacce ta yi zina ba ta haihu ba duk sunanta mazinaciya to ballantana wannan ya tabbata ma ta yi gada amma ba a san uban shi ba sai ta zo ta yi tsarki ta yi istibra'i ba laifi ba ne don mutum ya aure ta ko kai ko wani in ka ga za ka iya yi a shari'a ba laifi ba ne ba za ka iya aurenta in kaga za ka iya wannan fatawa kenan a shari'a amma in kuma shawara zan baka to sai ka duba kai waye kai in irinta ne kai to ba laifi za ka iya zuwa kai ma daman ɗan yawace yawacen ne sai ku je can zulumatun ba zuwa fauka ba ka je ka kwashe ta haka ku je ku yi ta fama idan kuma kai ka san ga yadda kake kana da zami da kamewa da daraja idan ka mutane da wani sauransu to ina baka shawara karka yadda ka ka jefa 'ya'yanka cikin damuwar da ba za ka iya ba su amsa ba bayan sun girma na farko dai illar duk macen da take da irin wannan ɗabi'ar Allah shine masani shaida shi ya san halinmu Allah gyara mana halinmu duk macen da ta saba da zina da bin maza to in ba sa aka yi ba ko da an aure ta ba ta daina bin wannan mazan tana yin auren ta yi kwaba cewa tana da aure amma kuma bayan tana da auren kuma za ta ci gaba da bibiyar waɗannan mutane da saba tana tsiya da su har ma da ƙari ta yi ta tara maka wasu 'ya'yan da ba naka ba ka ta ganin su shashau-shashau haka tana ba da umarni ba a bi ba naka ba ne ɗaya kenan wannan abu ne sananne na biyu kuma shine yanzu me zaka ce wa ƴaƴanka idan aka suka samu labari cewa mahaifiyarsu ta taɓa haifan wani ɗa ba da uba ba ko wataƙila wannan ɗin ɗan wanda ba a san ubansa ba ya zo ya makale mata tana cewa ɗanta ne ɗanta ne amma a kasa gane ubansa kaga ƴaƴanka za su ce ka aura musu uwa wacce take ba ta da tsarki to amma in irinta ne shi ma ita ma irinsa ne kaga can sai su je su karanta so duk wanda yake son ya samar da zuri'a mai kyau kuma da aminci bai bar abin suka ko abin zagi a cikin zuri'arsa ba to dole sai ya kiyaye wace mata zai aura matar da zaka aura fa tana da alaka da ƴaƴanka da jikokinka da tattabakunanka da tarihin gidanku gaba daya da zarar an zo ana magana na ce kaza kaza kaza ana zuwa kanta aka ce ai mai kaza ce ai wance mai yawo ce ai lokacin tana yarinta ai ta yi yawo ai ta bu maza ko wasu waɗanda suka bibbitan suna nan a raye suna ba da labari to babu wato bakin ciki da zaka cusa wa ƴaƴanka irin wannan in sun samu labari ci ga mata masu yawa me ya zafi sai ka ce mata ta koma ta je gurin wannan wanda ya mata cikin banzan ta je ta aure shi tunda shi take so har ta ba shi dama ya je barna da ita ya mata ciki to ta je ta aure shi kai baka kai ba za ka auri mace kazama ba kai mata wa'azi alƙalli ta sha zama ta ɗan shekara biyar shida bakwai takwas tana laluman wa zai aure ta ba ta samu ba wata kaga zai zama wa'azi ne a gare ta ba zan je in lalata kaina ba zan zo rasa mijin da zan aura da an kai wannan da zai ce muka kwarai da gaske amma in babi ne na taimako kana so kaga zaka iya jurewa zaka iya zuwa ka je ka aure ta in kana so in kaga yayi maka Allah ya kiyaye mu قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو الجوزية أبو الجويرية عن ابن عباس قال كان قوم يسألون صلى الله عليه وسلم استهزاء wannan ƙarin bayani ne akan dalilin saukar aya wasu mutane ne suke tambayan annabi don izgilanci munafukai kenan fa yaqulu rajulu man abi kawai mutum sai zo ya samu annabi sai ce sai ce da annabi wai waye babana ne ta hanyar wulakanci wa yaqulu rajulu tadillu naqatuhu wani kuma sai zai ce da Allah raƙuma ta ko taguwa ta tabata ina zan same ta a ganin tambayin wulakanci ne yayi wai raƙuminsa ne fa ya bata wai sai zai tambaya annabi wai tunda kai annabi ne ana maka tambayoyi to raƙuma ta tabata da Allah a gaya min inda zan samu ta a ga wannan ai akwai wulakanci a ciki sai ce aina na kace to shine Allah ya saukar da ya ayyul ladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum wa in tasalu anha hina yunazzalu alquran tubda lakum da ƙarshe Allah tabaraka ta'ala ya hana su wannan kuma ya ce Allah ya yafe wato kurakuran da aka yi amma kada a ci gaba da maimaitawa wannan shine dai sababbai na saukan wannan aya da kuma abin da aya take dauke abin da muka faɗa na daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa ya yafe mana Allah ya samu cika da imani marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu lafiyan Allah ka tsare musu lafiya Allah ka samu cika da imani wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi